gode wa Allah alhamdulillah wanda ya halicce mu jan adam na da iko ya halicce mu ko waɗansu duwatsu ko wasu tuwa- itatuwa ko wasu dabbobi amma duk bai haka ba sai mu yan adam yan adam ɗin ma sai da ya zabi yan adam sufa masu imani ya mai da mu cikinsu domin ɗan adam in bai da imani gara ma dabba da shi in ji Allah in hum illa kalana balhum wa dal to mu gode wa Allah da ya mu yan adam masu hankali masu imani kuma sai ya zaba mana ma annabin da ya fi dukkan annabawa ya mai da shi jagoran mu masu karatun lirabi suna ce tabi'ul marfu'i marfu'un wai duk wanda ya biyo mai daraja shi ma mai daraja ne kuma yadda wanda ya biyo mai rufuwa zai samu rufuwa wanda ya samu ya bi mai fataha zai samu nasaba wahala wanda biyo mai kisira zai samu kisira kaskanci tamamu marfu'ai ne alhamdulillah Allah ya zaɓa mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mai da mu mabiyansa mun zama kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas kenan mun gode wa Allah bayan nan kuma bayan addini na asali ana neman ka samu hanya ta bautan Allah saboda haka sai Allah ya zaba mana a cikin hanyoyin da ake bauta wa Allah na waliyai wato murshidai ya zaba mana shehu tijjani radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi sallama shugaban waliyan Allah muka zama almajiransa ya kama hannunmu abin da ya fara nuna mana mu yi shine istighfari istighfari shine magani wanda in ka yi shi ka rabu da zunubi ka rabu da shaidan ka rabu da zunubi gaba daya shaidan kuma ya yi nesa da kai daga nan sai ya ƙara mana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin annabi wai salati wa in kai guda ɗaya wa annabi Allah zai maka goma in ka yi goma Allah zai maka ɗari in ka yi wa annabi salati ɗari Allah zai maka salati dubu in ka yi wa annabi salati dubu to Allah ya alƙawarin zai shigar da kai aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kar a bar wannan dama ta wuce mutum a cikin rayuwarsa ya dinga salati da yawa ya dinga salati da yawa sannan kana yin salati ka zo wajen annabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam agrabukum ladayya yawmal qiyamati aktharukum alayya salatan wanda yafi kowa kusa da ni a lahira to shine wanda yafi kowa yi mini salati a duniya kana cikin yin salati kana tare da annabi sai ka ji an ɗauke ka an kai ka wajen Allah kana faɗa wa Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da kana wazkurin marabbika bukratan wa asila yanzu Allah ya mai da kai wazkurin marabbika wa tabattal ilai tabtila ka yanke gabarin komai ka koma ga Allah idan mutum ya rayu cikin wannan hali ya yi istighfari ya rabu da zunubi ya yi nesa da shaidan ya yi salatin annabi sallallahu alaihi ya tare wajen annabi alwasilatul uzma daga nan kuma ka yi la ilaha illallah ka koma ga Allah gaba daya to in ka mutu cikin wannan hali ma ka yi kyakkyawar mutuwa in ka rayu ma ka yi kyakkyawar rayuwa saboda haka mu riƙe ɗariƙar tijjaniya da kyau yadda za mu riƙe addininmu na asali na musulunci da kyau ɗariƙar tijjaniya wanda muka wajabta wa kanmu ta hanyar nuzuri ita ma mu riƙe ta da kyau da za ka ga wani mutum ya ce maka shi musulmi ne amma zai baka labarin ɗariƙar tijjaniya ba ta da kyau to ka dubi mutumin da kyau anya wannan mutum ko yana da kyau wanda zai ce istighfari ba kyau karkai salati annabi ba kyau karkai la ilaha illallah ba kyau karkai hada kai da bayin Allah salihai bayan Allah ya yi wa amrutullahi kunu ma salihin duk waɗannan ba su da kyau anya mutumin da yake baka wannan shawara ba ka dube shi da kyau yana da kyau kuwa Allah da ya halicce ka ya ce kai istighfari ya ce kai salatin annabi ya ce kai la ilaha illallah sai wani mutum wanda bai san lokacin da aka halice ka ba bai san yadda ake baka numfashi da ruwan sha da rayuwa ba sai ya ce kar ka yi abin da Allah ce ka yi din nan anya mutumin ko yana da kyau to kamar da hankali duk wanda zai raba ka da maganan Allah da umarnin Allah ka rabu da shi alhamdulillah mu mun san inda muka fito wajen Allah mun san inda muka zo duniya mun san abin da ya kawo mu ibada mun san nan gaba lahira za mu je inna labrar da fi na'im Allah ya samu daga cikinsu wa inna fujjar da fi jahim Allah ya kiyaye mu a da hankali a yawaita ibada a yawaita ibada sannan kuma yi ta addu'a ƙasarmu tana cikin halin bukatar addu'a dukkanmu gaba ɗaya muna bukatar addu'a ƙasarmu tana bukatar addu'a abin da ya samu ƙasar shine waɗansu daga cikin ƙasar suka kawo wani abu na zagin waliyai na rena waliyai ɗin na zagin zikirin Allah da suna wai ba zikirin ake zagi ba ɗariƙa ake zagi wai ba zikirin ne aka ce ba kyau ba ɗariƙa ce ba kyau yanzu in kace yan tijjani ku je ku ta tijjaniyar ku amma banda istighfari banda salatin annabi banda la ilaha illallah ku je ku ta ku ta ɗariƙar ku me za su yi oho wannan shi ne ɗariƙar ƙarshe duk wanda ya zagi ɗariƙar ko yake a rabu da ita ko yace ba ta da kyau ya ce istighfari ba kyau salatu annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau ko da ke fito fili ya faɗa mutane ba wurige da kyau wurige da kyau wurige umarnin Allah to ana cikin wannan hali sai wasu mutane suka kirkiro wani abu na kafirta musulmi da zagin waliyai da zagin zikirin Allah to wannan ya fusatar da Allah wanda ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi Allah ce duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi zan yaƙe shi a ai ko America ce ta ce za ta yaƙi waɗansu mutane a ƙasar ku ai kun kaɗe balle Allah Allah yana yaƙan wasu maƙiyansa a cikin ƙasar ku kuma kuna tare da su cikin ƙasa ɗaya na zaman lafiya saboda haka aka turo mana bala'o'in harbi da bindigogi ta da bumabumai kashe mutane ba gaira ba dalili halakar da dukiya da ƙonawa duka dai wannan bala'i ne wanda ya zo mana daga daga Allah sakamakon abin da aka yi masa na gaba da waliyansa da kafirta musulminsa da zagin zikirinsa Allah ya sa mu tuba daga waɗannan abubuwa don mu samu lafiya da zaman lafiya a yi ta yin istighfari a yi ta tuba wa Allah Allah ya yi mana waɗannan bala'o'i Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka mu tsaya kwarai da gaske mu kula da addinin mu na Islam mu kula da ɗariƙar da muka wajabta wa kanmu ta hanyar nuzuri wal yuhu nuzurahum wajibi iri biyu ne akwai wajibi wanda Allah ya dora kowane baligi mai hankali akwai baligin da akwai wajibin da Allah ya ajiye sai wanda yake so ne zai ɗauka ya wajabta wa kansa ta hanyar nuzuri na yi alkawari wannan abu Allah yana son a yi shi amma bai ce a yi shi dole ba to ni daga yau na ɗauka tun da zan iya na wajabta wa kaina ana kiransa nuzuri ya zan wajibi na biyu saboda haka muke yin dariƙar tijaniya lazimi da wazifa da zikirin juma'a Allah ya samu riƙe abin da Allah ya ba mu Allah ya samu rayu muna yi Allah ya samu mutu muna yi Allah ya tashe mu tare da manyan yan dariƙar tijaniya yau tijani da shi Ibrahim da sauran abokan tafiyarsu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah taimake mu mai ta addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakil a rike dafa'i da jalabi wanda ya gamu da matsuwa ya gamu da matsuwa ya rasa mafita to yayi jalabi wato in ya musamman yana yin tariqa tijaniya to ya karanta lazimi da safe to ya karanta fatiha marra daya salatul fati dari ya da ɗihu dubu ya yi lazumi da yamma ya karanta fatiha marra daya salatul fati dari ya da ɗihu dubu idan ya yi haka Allah zai yalwata masa ba zai samu matsuwa ba Allah zai buɗa masa hanyoyin arziki ba zai samu matsuwa ba sai da in ya bari sace-sacen mutane da ake yi sai an biya kuɗi da sace-sacen shanu da sace-sacen abubuwa da iri-iri marasa kyau wanda yake son Allah kiyaye shi daga waɗannan kuma ya rike hasbunallahu wa ni'mal wakilu 450 ko kuma mai yawa 350 in kana yin haka Allah zai kiyaye ka zai kiyaye maka iyalanka ba za a sace su ba zai kiyaye maka dabbobinka ko dukiyarka yadda ba za a yi maka wannan ba matukan karo Allah kiyaye ka ya kiyaye maka wannan mun gode shi haka kuma ana hadawa da lagarjiya kuma 66 duk dai wannan dafa'i ne Allah kiyaye mu ba mu da wani karfi sai Allah ba mu da wani makami sai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a usilahul mu'mini wato addu'a ita ce makamin mu'minai to mu rike wannan addu'ar na nema a wurin Allah da kuma Allah ya kiyaye su za mu yi ta yi Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda za mu yi ta yi kenan a salatin annabi muhimmin abu ne cikin rayuwar musulmi idan baka yi ɗaya Allah da kansa ne zai maka salati goma in ka yi goma Allah zai maka ɗari in ka yi wa annabi salati ɗari Allah zai maka salati dubu in ka yi wa annabi salati dubu Allah zai shigar da kai aljanna tare da annabi ɗin to kar ka bari wannan dama ta wuce ka ka bar rayuwarka ta tafi fanko ka rika cika rayuwarka da yawan istighfari don ka rabu da zunubi ka yawanta salatin annabi don ka samu zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ka yawanta la ilaha illallah don ka koma ga Allah ka dogara gare shi Shehu Ibrahim yana cewa mu musulmi Allah ya ba mu abubuwan da mun rike su yadda suke da kowane musulma in ya rike wannan da ya zan waliyi aka ce menene abubuwan yace abubuwan su ne ishara da farkon sallah da ishara na ƙarshen sallah farkon sallah musulmi in ya gama alwala ya zo zai yi sallah zai tsaya ne gaban Allah ya daga hannayensa guda biyu ya ce ya Allah duk abin da na sani da duk abin da ban sani ba duk abin da nake so da duk abin da nake tsoro duk gaba ɗaya na zubar da komi na koma gare ka ba ni da kowa ba ni da komi sai ka Allah Allahu Akbar to in kai haka Allah ka yi masa abin da yake so Allah abin da yake so ka zubar da komai ka kama shi don shine madogara komi ba komai bane Allah shine to in kai haka ya ajiye maka lada da yawa ya ajiye maka aljanna sai dai kuma ajali kawai ake jira ka samu wannan sakamako to da kai haka kamar an tambaye ka ne kaga kayi wa Allah abin da yake so ya za ka zauna da bayinsa domin ana jin tsoro kar ka je ka cuci bayinsa su yi ƙara wajensa ya kwashe ladan da ya ajiye maka ya biya maka bashi da su ya zuba ka a wuta daga baya sai mai sallaci a a ina da hankali ya ba zan yi haka ba ai na san iyakan bayin Allah daga masu karban takarda ta hannun dama sai masu karban takarda ta hannun hagu duk zan zauna da su lafiya ka gama yadda zan yi sai ya ce assalamu alaikum ta hannun dama assalamu alaikum ta hannun hagu kaga ya gama dukkan bayin Allah kenan zai zauna da kowa lafiya zai ba shi haƙƙinsa ba wanda zai ƙararsa wajen Allah balle kwace masa ladan da Allah ya ajiye masa idan mutum ya yi haka ya ba Allah haƙƙinsa da Allahu akbar ya bai wa bayin Allah haƙƙinsu na assalamu alaikum to shi addininsa ya zauna lafiya da ba abin da ake so ka bauta wa Allah ka amfani bayinsa kairun nasu mai yanfa'un nasa in baka samu daman amfanin bayin Allah ba to kai kokari kar ka cuce su shine abin da ake so musulmi ya zama Allah ya raya mu cikin alheri Allah ya matar da mu cikin alheri Allah ya tashe mu cikin mutanen alheri Allah da ya bada umarni ya ayyul na muttaqullaha kunu masadiqina Allah ce ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku hada kanku da mutane masu gaskiya tunda Allah ce mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam wata biyu la'allakum tahtaduna sai ya zama mu zo zamanin annabi ba balle mu bi shi mu zama sahabbai tsakanin mu da shi sai labari mun samu labari wato tabi'ai sun samu labari wajen sahabbai tabi'u tabi'ina sun samu labari wajen tabi'ai har abu ya iso kanmu tunda Allah ya ce mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu shirya annabi ko yace to ni kuma zan ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di ku rike sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu yarwa a bayana khalifofin annabi iri biyu ne akwai manyan sahabbai khalifofin annabi akwai kuma waliyye khalifofin annabi wanda ba sa yankewa sai yankewar zamani ne zai sa su yanke to dukkan su mun bi su za su nuna mana hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma za su nuna mana annabin gaba daya Allah ya taimake mu Allah ya raya mu kyakkyawar rayuwa Allah ya mana kyakkyawar mutuwa Allah ya tashe mu ta da manyan bayin Allah ya sada mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ya ba da umarni manzon Allah ya isar cewa musulmi ya girmama manyansa ya ji tausayin ƙananansa mallam yuwaqir kabirana wa lam yarham sarirana walam yarli alimina haqqahu falaysa minna annabi yace duk wanda bai girma manya a cikin mu ba bai ji tausayin kanana a cikin mu ba to wannan ba tare da mu wai ba ya fita musulunci bane a an kore shi daga kusa da safin gaba ina can nesa kenan saboda haka a girmama manya a musulunci a ji tausayin kanana a musulunci a girmama malamai da annabi ya samu a hannun ya samu a hannunsu da ya zo tafiya al'ulama wa rasul lambiya ne Allah taimake mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kai mana addini mu da imani mu Allah ya kai mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ga mu rigayen mu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.
Salam. I'm good. I did it. I did it.